الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bakwai ga watan daya watan al-muharram shekara ta 1440 hijiriya wanda shine ya dace da sha bakwai ga watan tara shekara ta 2018 miladiya muna darasi na goma sha uku a cikin tafsirin suratul kahfi wanda yau da taimakon Allah madaukakin sarki za mu tashi a aya ta tamanin da tara da Allah yake magana akan wato wannan bawan Allah zilkarnaini ko muna cikin bayani ne akan kissarsa wancan satin mun yi bayani cewa yana cikin mutanen da Allah ya yi musu baiwa ya je ƙarshen duniya ta yamma ya je ƙarshen duniya ta gabar in baka gane ba ya je mahudar rana ya je maɓullar rana mafaɗar rana to yau za mu tashi ne inda ya je wato inda rana ta faɗi da mun karanta inda wato zuwansa inda rana ta take fitowa yau kuma za mu karanta inda wato rana take faduwa mai Allah ya ce mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da wannan bawan Allah zilkarnain ya ce hatta iza balaga har sai da ya kai ya yi tafiya ya yi tafiya tun da daman Allah ya ce inna makanna lahu fil ardi wa atinahu min kulli shay'in sababan mun bashi mun kafa shi a bayan ƙasa makanna lahu fil ard sannan mun bashi dukkan wata hanya da zai samu sauki a cikin rayuwarsa hatta idza balaga maghrib ash-shams ko da yake wannan na farko matla ash-shams ne mafutar rana inda take fitowa kenan wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitira ya samu wannan wato rana tana fitowa ne a wajen wasu mutane wanda ba mu sanya wani shamaki ba tsakaninsu da wannan rana ma'ana ga su ga ranar su kuma nan Allah ya ajiye su tabaraka wa ta'ala ya ga ikon Allah ya ga wata halitta daban bayan ya yi nisa ya bar duniya mana ya bar duniyar mutane ya je duniyar rana sai ga shi ya ga waɗannan bayan Allah a wannan wuri ya samu waɗannan mutane lam naji Allahu min duniya sitra kazalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra Allah ce kamar haka ne wato mun kewaye shi da labari ana mun ba shi labarin abin da yake faruwa ya ci gaba da tafiya bai tsaya ba har sai da ya je mafaɗar rana hatta idza balaga maghriba shamsi ma'ana sai da ya je ƙarshen ƙasa hatta idza wasala muntaha al'ardil ma'amura fi zamanihi kenan sai da ya je ƙarshen inda mutane suke rayuwa a bayan ƙasa a lokacinsa ta yamma waje da ha ta fi ainihin hami'a sai ya samu wannan rana ko ya ga wannan rana kalmar waje da ha anan ra'aha sai Allah ya nuna masa rana lokacin da take faduwa ka annaha ta fi ainihin muslima tana fadawa ne wato a wani ido na ruwa mai duhu ko kuma ido na ruwa wanda ke cike da tabo hami'a ana iya fassara shi da atsinatu as-sauda tabo bakin tabo zatu ham'atin in an ce alham'a ana nufin tabo musamman baki ma'ana sai ga kamar baki kirin ga ta nan tana fadawa cikin wannan tabo din ne kamar abin da ya gani kenan ba wai ana so a nuna mana hakikanin yadda rana inda take fadawa din kenan ba amma dai abin da shi Allah ya nuna masa kenan daman wannan shine abin da yake sananne duk wanda ya hango ruwa a nesa zai ga ruwan nan kamar yana ko in ya hango wani wuri kai ba wurin ruwa ba a nesa sai ga kamar wurin da ruwa yana iya faruwa haka sannan duk wanda yake bayan ƙasa ba a kan ruwa ba shi ma kuma zai iya hangowa can haka sai ya ga ranar nan tana can ƙarshe inda take fitowa kamar wani wuri ne da yake ɗauke da ruwa kuma mai taɓo baƙi a kira'ar hamza da kisa'i da ibnu amir wajadaha taghrubu fi ainin hamiya sai ya tarar da ranar tana fadawa ne a cikin wani ruwa mai zafi kamar rana tana faduwa ne cikin wani zazzafin ruwa kenan saboda zafin ruwan in afwan saboda zafin rana idan ta fada sai ruwan ya zamanto mai zafi a wata kira'a kenan wa waje da inda haƙauma kuma nan ma sai ya tarar da wasu mutane a wajen wannan ido na bakin ruwan da rana take fadawa cikinsa kenan dai nan zulkarnain ya nuna mana ya gaya mana ko Allah ya ba mu labari cewa rana a inda zulkarnain ya gani tana fadawa ne cikin ruwa kuma ya ga wasu mutane to waɗannan mutane su waye ne su kuma mutanen annabi Musa ne ko annabi Muhammadu ko annabi Isa ne sai aka ce mutane ne na ahlul fatra in an ce mutanen ahlul fatra su ne waɗanda ba su da wani annabi haka suke ta rayuwa ba su ba su labarin wani annabi da ya zo musu su ba san waye ma annabi ba ya gansu sai ya kama yi musu wa'azi yana ganin su ya fara musu da'awa zulkar na yanki dama ya fita jihadi ne ba wai don ya ga ranar ta faɗi ba a'a nema yake ya samu suwaye zai karanta da su Allah malam kaji masu aikin Allah masu tattakawa su yi tafiya mai nisa don su je su yi da'awa mu kuma yanzu nan an samu damar bai je ko ina ba Allah ya bashi ilimi amma ya ɓoye ilimin baya karantar da kowa yau ga wannan bawan Allah ya tafi sai da ya je ƙarshen duniya ya tarar da wasu mutanen da ba mutanensa ba ne amma kawai abin da ya fara yi musu da'awa don daman gatan mutane shine su ba Allah dulkarnai ne ya ce musu da'awa daga cikinsu akwai wanda suka amsa masa daga cikinsu akwai wanda suka kirsa amsa masa suka kafirce to shine Allah ce kulna ya zulkarnaini imma an an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna Allah tabaaraka wa ta'ala ta hanyar ilhama ko kuma ta hanyar harshen wani mala'ika yake ce da shi ya kai zalkarnaini ko dai ka yi waɗannan mutane azaba a matsayinsa na kafirai ko kuma fasikai da suka isa bika azaba shi ne ka kakkashe su wannan mutanen da ka tarar da su a inda rana take faduwa da kai musu wa'azi wanda suka kafirce ma suka isu bika to kai musu azaba azabar shine bil qatli ko kuma an tattakhidha fihim husna ka riki wani al'amari kyakkyawa a tattare da su mana al'amari mai kyau ka yi maslaha ka yi siyasa ta zamantakewa kada ka kashe su ka kyautata musu to shi ne Allah ya ba da labari da kansa bayan ya ba shi zaɓe din qala amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbi fa yu'adhibuhu adhaban nukra wanda izalunci ya ce to da sannu wanda ya kafirci kenan da sannu za mu yi masa azaba in ji Allah za mu yi masa azaba irin azaban da muke wa kafirai amma man zalama nafsahu bil israri ala al kufri wal fusuq wal isyan fa sawfa nu'adhibuhu za sannu za mu yi masa azaba azaban nukura azaba mai firgitarwa azaban nukura azaban munkara azaba ta jahannama ita ce azaban nukura wa amma man amana wa amila salihan amma wanda ya imani ya aiki na kwarai a cikin wannan duniya to falahu jaza'anil husna yana da sakayya lada kyakkyawan lada wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma da sannu za mu sa ya rayu rayuwa cikin sauki babu su'uba babu mashakka ma'ana za mu sa ya rayu cikin sauƙi ba ainihin wato cikin wahala ba sun ma'at ba a sababa hatta balaga matsayi a shamsi waje da hatar duwa ala ƙaumin lam na ja'allahu min duniya sitra ka zalika wa kada a haɗuna bi maladihi kubra sun ma'at ba a sababa hatta idan balaga baina saddai na mana hatta idan balaga baina saddai
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
kasan daman can Allah ya faɗa cewa am kadhalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra wannan bayani ne da shumuli ilmin la mun ba da labari sannan kuma mun san meye dangane da abin da yake aikata ga baki daya ahatna bima ladayhi mun kewaye duk abin da ya sani ko duk abin da yake tattare da shi muna da labari shi muna ba shi labarin mai zai faru kuma muna taimakonsa muna agaza masa sannan mun san me yake aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ci gaba da tafiya kuma du sun ma'atba a sababan mana ba da an balaga magribar shamsi wa mashriqaha bayan ya isa mafaɗar rana da mahudar rana ya ji sannan kuma ya ci gaba da tafiya ta uku a tsakanin mafaɗar rana da mahudar rana ɗin hatta idan balaga bayan saddai ne har sai da ya je tsakanin wasu duwatsu guda biyu yanzu gashi ya baro mafaɗar rana ɗin yanzu kuma ya zo tsakanin saddain baina saddaini baina jabalaini hatta idza balaga baina saddaini yani hatta idza balaga baina jabalaini gashi nan ya zo tsakanin wasu wato duwatsu guda biyu an ce da dutse sadd ne aljabal aka ce da shi sadd saboda ya toshe wato wata kafa duk inda dutse yake aka kafa shi kamar ya ya tsare wani wuri ne ko ya toshe wani wuri to wannan duwatsun guda biyu waɗanne duwatsu ne malamai suka ta ƙoƙarin bayani suka ce akwai wani dutse a can ƙasar armenia da azerbaijan dutsen da yake tsakanin armenia da azerbaijan wannan shine baina saddain akwai dutse a nan akwai dutse a nan wasu kuma suka ce can ƙarshen ƙasar turkawa a can duwatsun ya suke su ne saddaini jabalai to Allah dai ya ce ya je tsakanin wasu duwatsu guda biyu to nan ma da ya je waje da min dunihima qauma sai ya je tarar da wasu mutane auman anan ana nufin wata al'umma wata jama'a masu harshe na daban masu yare na daban shi yasa ce la yakaduna yafqahuna qawla ba za ka iya gane zancensu ba su ma ba za su iya gane zancenka ba shi zulkarnai ne baya gane me suke faɗa su ma ba sa gane me yake faɗa la yakadu haula ilqamu yafqahuna aw yaqra'una ma yaquluhu an-nasu lahum inda mutane za su suna musu magana ba sa ganewa saboda tsabar su ba su rayu a cikin mutanen wannan zamani ba da wannan lokacin ba su da basirar gane zance ba su ma san mutane ba su kawai a nan wannan tsakanin duwatsu suke ta rayuwa kaga wannan yake nuna ma Allah yana da halittu da yawa wallahi za ka zo kai tafiya iya tafiya cikin daji gaba daji baya daji kana ganin kamar ba kuwa sai ka je ka tarar da wata al'umma ita kuma anan suke rayuwa ba ruwansu da wutan nefa ba ruwansu da ruwan reka ba ruwansu da da kasuwar ku ba ruwansu da kamfanin tabarma ba ruwansu da kamfanin shinkafa ba ruwansu da kamfanin pure water ba ruwansu wallahi a haka suke ci suke sha suke rayuwa wannan yake nuna ma ko babu waɗannan abubuwan za ka rayu mu yanzu nan da zarar an ɗauke mana wuta wayo ba wuta an ɗauke wuta wallahi wuta zafi ba wuta akwai waɗanda a daji suke rayuwa ruwa zuwa suke sitari na kogi su sha dabbobi suke kiwatawa su ci noma su ci ganye ba ruwansu da kafi zabuwa ba ruwansu da reko ba ruwansu da magi ba ruwansu da onga matan zamani yanzu wai ba za a yi abinci ba sai da onga ai abincin alhaji ba zai ce ba onga ba kori ba kaza kayan ƙarya kayan munafurce munafurce na miya na kayan wahal da masu gida kawai wallahi tallahi ni din ina tunawa muna yara wallahi ban san wani unga ko wani kori ba haka ake dirka mana tuwon nan mu ɗibe shi bil haƙƙi da gaskiya kuma lafiyar mu kalau wallahi amma yanzu duk an nan ta jone jone a miya a zo a ce wai wai kaza kaza kaza kaza kaza kuma har yanzu ma inda zaka je ƙauyuka ba san da waɗannan abubuwan ba amma matan birni in ka ga mutum ya galabaita a birni to waɗannan abubuwan su suka galabaita da shi wallahi da shegen kashe kudi a kan famfas gidan kashi ‘ya'yan ƙauye ina ruwansu da wani famfas amma yanzu mace ba inda da ko unguwa ba ce wallahi ba famfas ba je ba sai a ƙi zuwa makaranta saboda ba famfas amma mu nan ka gama nan galiban ni dai iri na dai da su alaran ma mu dai ba da famfas aka goya mu ba na san akwai ‘yan famfas a nan gaba na tabbas to haka suke ta rayuwa zulkarnaini ya gama tafiyarsa sai je tarar da waɗannan mutane bainar jabalai la yakaduna yafqahuna qawla amma suna ganin sa sun san mai mulki ne suna ganin sa sun san mai sarauta ne qalu ya zulkarnaini ka karanta suka ce ya kai zulkarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi lalle ya juju da majuju wata halitta ce ya juj da majuj wata halitta ce mai barna a bayan ƙasa masu ta'adi da barna a bayan ƙasa fahal na ja'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda shin ko za mu baka wani tamani na kuɗi wani wato haraji wata dukiya da za ka sanya shamaki tsakaninmu da wannan al'ummata ya juju da majuji ko za mu baka kuɗi ka yi mana aiki ka kafa mana wata katanga da za ta shiga shamaki tsakaninmu da wannan ainihin wato halitta yajuj da majuj to a nan gurin malamai suka ce wannan yajuj da majuj sunan naki ne ba sunan larabci ba ne sunan naki ne guda biyu wato ajamai in an ce ajami abinda ba larabci ba an ciro shi ne daga al'auja cakudar abu ko kuntatar abu ko tsananin zafi ko kuma tsananin gudu al'awaj suwaye waɗannan an yi saɓani dangane da asalin wannan halitta amma sun ce 'ya'yan yafis ne ɗan gidan nuhu akwai cikin 'ya'yan nuh akwai yafis to daga wannan zuri'ar ce aka samu ya'juj turkawa suna cikinsu wasu suka ce ya'juj din daga turki ne ma'juj din kuma daga dailam turk da dailam ya'juj wa ma'juj ya'juj din daban ma'juj daban shine waɗannan mutane da Allah ya ba mu labari suke gaya zulƙarnai ne yayin da suka lura yana da ƙarfi yana da salaha suka ga za su iya neman taimako da shi sai suka gaya masa wannan bala'i da suke fuskanta na yajuj da majuj ya zo a hadisin bukhari da muslim riwayar zainab binta jahash Allah ya yarda da ita ta ce manzan Allah wata ran ya tashi daga baccinsa wa huwa muhmarrun wajho fuskarsa ta yi jajawar daga bacci ya tashi yana la ilaha illallah wailun lil arab min sharrin qad iqtara wailun azaba ta tabbata ga larabawa ga wani sharri nan da ya kusanto su yau na gani Allah ya nuna mun ya buɗe ƙofar ya ajuji da majuj fuci hal yau min radmi ya ajuji wa majuj mithlu hadhihi annabi yayi nade tsakanin yatsansa guda biyu haka shine Zainab take cewa matarsa kenan ya rasulullah anuhlaku wa fina salihun yanzu ya annabi wannan ya juju da maju da suka bayyana za a iya halakar da mu alhali akwai salihan bayi a cikinmu Allah zai iya zuwa ya sa mana halaka alhali da bayi na kirki a cikinmu manzan Allah ya ce tabbas na'am idan kasurar khabas na'am za a iya halakar da ku idan barna ta yawa ko da da mutanen kirki a cikinku idan ta'adi yayi yawa fasadi yayi yawa saban Allah ya yawaita to za a iya halakar da mutane ko da da mutanen kirkin a cikinsu sai a haɗa halakar gaba daya wannan sunnar ubangiji ne to shine aka ce idan kun ga wasu suna barna a cikin ku kama hannunsu ku ce su daina idan ka ga makocinka yana bid'a ka yi kokari ka warkar da shi ya gane sunna idan ka ga yana shirka yi kokari ka nuna masa tauhidi idan ana kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake da fasadi da ta'adi a unguwarku ku yi ƙoƙari ku haɗa kai ku sa a daina yi don Allah yana iya saukar da azaba ta dalilin maɓarnatan cikin ku hannu kirkin ma ya shafe su idza ja albala'u ya ummu salihu wa talib idan bala'i ya zo yana gamawa ne da na kirki da na banza gaba ki daya Allah ka kiyaye yanzu a nan gurin kun ga waɗannan mutanen da zilƙarnai ne ya gansu ai bala'i suka hango zai shigo musu garinsu suka haɗa kai suka nemi taimakon dilkarne ne ya musu wata katanga ta ƙarfe da zai hana wannan muguwar halitta ya juji da majuju su zo musu malam tun wancan lokacin ake neman tsari da ya juji da majuji to ina ga wannan lokacin yanzu da muke ciki kun san yana daga cikin alamomin tashin kiyama ai bayyanarsu فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا الخرج على ربشي dukkan dukiyar da mutum zai iya cirewa ya ba wa waninsa shine ake ce da shi alkharj duk kuɗi dukiyar da zaka cire ka ba wani shine ake ce da shi alkharj shi yasa yazo a kira'ar hamza da kisa'i fa hal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda shine bahaushe yake cewa haraji kharajan alkharju wato wata dukiya da mutum zai dauka ya ba wani da alkharju da alkharaju duk ma'anarsu daya shine aljizyatu wata dukiya da wanda zai dauka ya bayar ko kuma arziki da za a dauka a bayar dan kasa mu baka wani mikidari na dukiya a matsayin ladanka dan ka sa mana shamaki da wannan muguwar barna da za ta tunkare mu sune ya juju da majuju ashe ya kamata idan kun ga barna za ta fuskance ku ku yi kokari ku shiga samaki ku sa shamaki tsakanin ku da ita akwai abubuwa da za ka ji su a gefe da ana yin su idan ba a ɗauki precautions ba aka ɗauki majors ba aka ɗauki matakai ba to sai abin ya zo ya riska da mutane yanzu matsalar garkuwa da mutanen nan kidnapping da ake yi yanzu da muna ji a wani wuri ne ake da ba a najeriya ake ba a wasu kasashen ake amma ya tsallako ya zo ana yi a kudu muna ta mamaki a wai yanzu a kama mutum a cewa sai an ba da kuɗi in ba aka maka sai ga shi yanzu ana yi a cikin gidajenmu da unguwanni barna ce wasu suka yi yo hayarta suka ɗebo ta suka tara matasa suka koya musu kar ka ɗauka aljanu ne suke sace mutanen nan ba wai aljanu ba ne suke sace mutanen nan wallahi mutane ne ‘yan uwanka to amma abun mamaki ga shi nan abun yana faruwa ya rubai ba shi kaɗai ba da muna da al'adunmu in za mu yi aure za mu yi biki ba a kiɗa ba a waƙa ba a kaza ba a kaza ba a kaza da amma yanzu an zo an ɗauko mana wata al'ada an kawo mana ta fati ta fikinik ta wane ne ta menene ta kaɗe-kaɗe ta kama gidan menene a unguwa aji a kama gida a haɗa maza da mata a kwana ana kiɗa da wallah duk ba san da wannan abu ba da mata ne suke raka amarya ana guda a kafa ake tafiya a kai su amma yanzu al'amura sun canja an shigo mana da bakin abubuwa ta aji da a sanin mu'arna ne idan aka yi musu mutuwa suke biki suke cin abinci suke kaza yanzu har musulmi ma ana yi wallahi musulmi abin bakin ciki in gaya maka a yi ciye-ciye a yi shaye-shaye a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye ka duba an yi fa mutuwa amma wai a yi kiɗa a yi rawa a yi waka da wasu ƙabilu ne suke amma yau mu a cikin musulmi an ɗauka ana yi a hankali a hankali al'amura sun canja to sun tallata masa aikin kuɗi kenan ko shine sai yake cewa ƙala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahu rajma ka karanta
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما يا جوج wannan yake gaya wannan mutane nasa shi zulkarnai ne wannan matsala ta ya ajuj da majuj duka ce za ku bani kuɗi in ce muku a'a ma makanni fihi rabbi khairun abinda ubangiji na ya bani ya kafa ni da shi ya fi mun alheri ya fi mun kudin da za ku bani ya fi mun duk abin da za ku yi mini zulkarnai ne yake ga waɗannan mutane mana inna ma basatallahu ta'ala alaihi min arziki wal mali wal quwwa abinda Allah ya bashi na arziki da dukiya da ƙarfi shi ya fi alheri sama da wannan harajin da dukiyar da za su ɗauka su bashi don ya yi musu wannan katanga da za ta shiga tsakaninsu da ya ajoji majoji kawai cewa yayi ku je ku tara dukiyar ku a tsakaninku ku dai ku tsaya ku taimaka min fa'inuni bi quwwatin ku yi amfani da ƙarfinku da kayan gininku ku taimaka min bi kulli ma ataqawwa bihi alal maqsud da duk abin da zai taimake ni in samu biyan bukatar abin da ake nufi shine bina'u saddi in gina muku wata katanga likai aj'ala bainakum wa bainahu radma dan in sanya tsakaninku da tsakanin ya'juj da majuj in sa muku wani shamaki shine radman radman a larabci ana nufin hajizan mani'an hasinan jidaran matinan shine rajma in sanya muku wani shamaki mai ƙarfi ya hulu bainakum wa bainahum wanda zai shiga tsakaninku da ya'juj da majuj ka duba tun wancan lokacin ina gaya muku tsakanin wasu duwatsu ne fa suna jin tsoron wannan halitta ta yajuj da majuj in Allah ya so in ban manta ba in sati mai zuwa ya zo za mu ɗan karanta kissar suwaye ya ajuj da majuj insha Allah in ban manta ba to zan sanya muku rajman in an ce ar-rajmu a larabci kuma yadda na yi bayani duk abin da za a sanya shi ya zama shamaki katanga mai ƙarfi الشيء الذي يوضع بعضه فوق بعض حتى يتصل ويتلاصق abin da zai haɗu ya kame shi ne ake ce da shi radum akan ce saubun mardum saboda an ɗora wani kan wani an saƙa shi abdullahi ibn abbas ya ce radman shine wato hijabi mai ƙarfi fa'inuni bi quwwatin ga abin da nake so ku bani atuni zubar al-hadid na karanta
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا shikenan zilkarnain ya ce da su atuni zubar alhadid kawai abinda nake so ku taimaka min da yanki yanki yanki na ainihin wato karfe ma'ana ku bani karafuna shine zubar alhadid ma'ana alqita in an ce azubar kamar alqita'atu alkabiratu min alhadidi ku bani duk karafuna za a yi aiki da karfe za a yi walda kenan wannan shine asalin walda shine asalin hada karfe da karfe kalmar zubar ana nufin al-ishtima abin da ya haɗu wuri guda zubarar hadidi ku bani yanki yanki taro tari na karfe shi yasa bayan zaki kan wuyan zaki bayan wuyan zaki ba akwai tarin gashi ba to shine ake ce da shi zubaratul asad mana tarin gashi da yake mai bayan zaki kenan saboda gashin da ya haɗu akan kafaɗarsa a larabci akan ce zabartul kitab zabartul kitab daidai yake da jama'atul kitab mana na hada littafi shine zabartul kitab katabtuhu wa jama'tu hurufahu na rubuta shi na hada harufansa ku kawo mun karafuna suka je suka kawo irin abin da yake so hatta idan sawa baina sadafain har sai da tarin karafunan nan ya kai wato tsakanin duwatsun nan guda biyu bainas sadafaini daidai ke da bainal jabalaini janibayil jabalaini aka tara wannan karafuna a gefen waɗannan duwatsu wanda a tsakaninsu ne wannan ya juju da majuju wato za su fito an ce sadaf ne saboda ɗaya yana kallon ɗaya ana kawo su ƙalan fuhu ya ce to ku hura masa wuta ƙarfe ne amma ku danna mai wuta ka san idan ƙarfe ya sha wuta ya sha wuta narkewa yake yanzu rodi da kaga ana yi ai karafuna ne scrapped na karafuna karfen mota karfen menene su ake hadawa a danna musu wuta wutan nan dai da kake gani idan kaga karfe a cikin wuta bai narke ba bai sha wuta ba in aka bunka wa karfe wuta ya sha wuta ya sha wuta to sai ga yana digewa misali gawayin nan da kake gani ka sa masa wuta ya kama ka ɗauki ƙarfe ko fartanya ko gatarin gidanku ka shimfiɗa wannan ƙarfen a kan gawayin nan ka rinka hura wutan nan za ka ga yana ja yana ja yana ja yana ja daga jan nan har za ga ya fara yin fari fari fari fari yalo yalo yalo yalo daga nan akar makallawa in ya sha wutar zai fara narkewa shi sa makeri yana iya sarrafa karfe ne bayan ya bashi wuta idan ya bashi wuta ya yi laushi inda da hannunka za ka iya kamawa wannan karfe gatari idan ya yi ja ya yi ja nan za ka iya lankwasa shi ba da hannu shi yasa idan ka riƙe shi da filaya ko ka riƙe wani abu ko sai ka gane da shi amma fa karfe ne me yasa ya laushi wuta ya ilahi ya ilahi to yanzu dan Allah sai wannan wutar ta gagara cin jikin dan adam wutar da ta kona karfe sai ta gagara cin jikin dan adam to wannan wutar fa ba ita ce wutar da za a yi mutane azaba ba sai da aka wanke wutar lahira sau nawa saba'in ana sa ta a kogi a wanke ta a kashe ta a sa ta a kogi a wanke ta kashe ta a sa ta a kogi a wanke ta wutar lahira sau saba'in ta mutu ne shi ne aka kawo mana wannan ta duniya ta addabe mu wannan karfen da ka gan shi a gabana da wuta aka sarrafa shi wuta ce ta sa ya yi haka yanzu kana sa shi a wuta da ya ɗauki 'yan mintuna wallahi zai yi fari zai rinka ɗigewa dan bala'i amma na labarin ka je gidan rodi ka ce su baka dama ka ɗanyi kallo inda ake yanda ake yin rodi ka sha mamaki to ina so ku gane asalin ƙona ƙarfe kenan a wannan kisa ya ce atuni zubar alhadid me zubar alhadid tari na ƙarafa aka tara masa hatta idan sama bai da sadafai ne sai dutse da wannan karafunan suka kai suka yi tudu tsakanin duwatsun nan guda biyu kalan fuku ya ce ku fura musu wuta hatta idza ja'alahu naran ka gani har sai da ya mai da wannan karafa suka zama wuta yani hatta idza sarat qita'ul hadidil kabira kan nari fi ihmirariha har sai da waɗannan yanki-yanki na karafuna da mutanen nan suka tara masa da aka yi ta ba su wuta su da kan sai da suka zamanto kamar wuta shi kina sai ce to kala atuni ufri alaihi qitara to ku bani wannan karafunan da suka yi narke suka sha wuta ni kuma yanzu zan zuba musu tagulla zan zuba musu harsashi idan baka gane ba yayin da mai walda yake yin walda ba yana da wutar walda ba da take hannun shi ba wannan wutar yake haskawa a jikin karfe ba idan ya ta sukan wannan karfen da wannan wutar sai ka ga karfen nan ya yi ja sai kuma ya ɗauko wani ƙarfen yana haɗawa da shi yana ƙona wancan yana ƙona wannan yana ƙona wancan yana ƙona wannan yana ɗagewa da ya watsa masa ruwa sai ya baki sai zama ya haɗe to walda kenan shine zulkar ne ya fara yi ku bani ufriga alaihi qitara kalman qitaran dinnan ana nufin nuhas tagulla ko kuma harsashi narkakken harsashi narkar da karfin yayi gaba ɗaya musu katanga karfi idan an tambaye ka waye taɓa yin katangar karfe a duniya zulkarnai ne suka kawo masa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan suna zuba masa yana kafawa suna zuba masa yana kafawa yana zubawa yana kafawa ana ta hura wuta a can ana kawowa wallahi malam har sai da ya yi wata katanga mai ƙarfi mai tsawo tana bushewa kawai sai ta zama katangar ƙarfe ya musu abin da suke so daman cewa suka yi mai fahal na ja'alu laka kharjan ala an ta ja'ala bainana wa bainahum sadda muna so kai mana shamaki to ya musu shamakin ya musu bana lahum sadd ya gina musu wannan katanga cikin sauƙi kar ku manta ‘yan uwana Allah ya faɗa ɗazu wa atainahu min kulli shay'in sababa babu abin da Allah bai ba zalkar ne da ba abin da zai sa a gaba bai yi shi ba komai zai iya yin sa Allah ya sauƙaƙe masa Allah ya sare masa to ya gina musu su suna ganin cewa insha Allah sun samu shamake tsakaninsu da wannan muguwar halitta wacce take ita ce ya ajuji da ma'ajuji wanda suke yufsiduna fil ardi wala yuslihun masu barna a bayan ƙasa ba sa gyara to amma abun mamaki malam yana gama gina katangar sai ga sai ga ya ajuji da ma'ajujin sun taho sun zo gindin katangar Allah ya sa ya gama gina ta su kuma sun iso kawai sai suke ta kama katangar nan suna so su hauro ta to mai tsawo ce ya yi ta kuma tana da ƙarfi ƙarfe ne aka narkar aka yi ta duk fitinar ya juji da majuji kuma ba za su iya karya wannan katanga ko su tsallaka ta ba shine Allah ya ce fa masta'u an yazharu wa mastata'u lahu naqaba sun kasa tsallaka katangar sun kasa huda katangar su yi mata rami ba masu an yazharu ba su samu ikon su yi mai ba su ƙetare shi ne an yazharu wa masu lahu na ƙaba kuma ba su samu damar su mai su huda wannan ainihin wato katanga ba ga sunan ku ɗauka a ƙwaƙwalwarku kamar yanzu ga suna ta ƙoƙarin ya za su yi su ɓalle su zo su shigo sai zulkarnaini ya tsaya a wannan aiki da ya tsaya ya kalli wannan aiki sai ya yi wa Allah godiya ce ka Allah na gode maka wannan ni'ima da kai mu ya ce ya Allah ban isa ba inda ba don kai ba to wannan shine malamai suke cewa dukkan mutumin da yake mai gaskiya a imaninsa sai Allah ya bashi nasara da ɗaukaka akan wani abu to koma yake yana yi wa Allah godiya baya nuna cewa mun isa dan ka ci zaɓe dan ka ci zaɓe karka ɗauka yawon kamfen ɗinka ne yasa ka ci zaɓe dan ka ci zaɓe karka ɗauka ɗan abubuwan da ka raba mutane shi yasa ka ci zaɓe Allah ne ya zaɓe ka yasa mutane suka zaɓe ka to karka ce kuna da ƙarfi ko kuke da jama'a a'a a'a a'a ka yi wa Allah godiya ka nuna Allah shi ya yi maka wannan ba ƙarfinka ba ne ba wayanka ba ne ba shi sa ya ce haza rahmatun min rabbi na mana قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا
ba a san alfahari duk wanda ka ga yana alfahari a duniya ka tausaya masa ko mai mulki yake ko mai sarauta yake ko mai mai dukiya ne in dai ka ga mutum yana alfahari to wallahi kareyarsa ta zo kawai ka rubuta ka ce wannan mutumin ƙarshensa ya zo ko da mutane ba su yadda ba ka tsaya akan ra'ayinka wallahi ƙarshen su ya zo kai bari in gaya ma wallahi ko malami ne mai addini ya kuskura shedan ya rinjaye shi yayi alfahari to ƙarshen sa ya zo wannan duniyar Allahumma sallim Allahumma sallim ake ko Allah ya maka wata ni'ima kai wa Allah godiya ka ce alhamdulillah Allah ka rufa mana asiri Allah ka daɗa tallafa mana Allah ka daɗa taimako mu a yaran kai daɗa kun yi kaza ce a'a ka bari Allah ne ya mana wallahi ba ƙarfin mu bane ba dabarar mu to mai hankali kenan ka duba bayan wannan abin da yi da ke mai aƙida ne zurƙarni ne sai ce tab hadha rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga ubangiji na ma'ana hadha alladhi fa'altuhu min bina'is saddi wa ghairihi gina wannan katanga da wannan sa da nayi kai ai wannan wani abu ne da yake nuna jin kayan ubangiji na a gare ni amma fa idan jaa wa'du rabbi idan alkawarin ubangiji na yayi yazo lokacin da Allah ya ya shirya na karewar wannan duniya ko kuma na karewar wannan katanga dan dole ta yi expire ko da ta karfe ce karfe ma in ya dade ba yakan samu rauni ba to fa idan jaa wa'du rabbi idan alkawarin ubangiji na na karasar da wannan duniya ko kuma wannan katanga ya zo kuma wannan alkawarin shine na fitowar ya ajuj da ma'ajuj ja'alahu dakka Allah zai mai da wannan katanga ta zaman turi diddigaggiya shine dakka a rididdigar da ita matkuka ta zama ta yi flat da ƙasa shine dakka shi sa ake cewa naqatun dakka'a taguwar da bata da tozon wuya sai a ce naqatun dakka'a me yasa dan ta yi flat wannan sai in ce masatun dakka'a tebur wanda yake is flat shine dakka'a fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan ko dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan Allah sai ya mai da katangan nan kamar babu ita ta yi flat a bayan ƙasa kawai sai ya juju da majuju sai su tsallako wannan yana nuna mana duk abin da ka sani na duniya a karan kalla yana da iyaka yana da lokaci komai wannan kofin kun gan shi bai da numfashi bai da rai da za mu yi ta yin amfani da shi akwai shekarun da in an zo ana ɗaga shi na wannan ɗin zai balle ba wai karya shi aka yi haka kawai za ga wannan robar tana ɓantarewa ita da kanta saboda mai lokacin ta yayi wannan abun za ga ya lalace ko dai ya fashe ko ya koke saboda tsabar shekaru da daɗewa ko akwai wani wanda ya isa ya ce wannan kofin har abada a haka zai zauna hular da ka saya sabuwa kana sata kana jin daɗinta kana sawa kana ji kana sawa wata ranar an kai wanki an dawo sai ga ta fara cirewa ta wani guri lokacinta ne yayi ta gaji ne an sa an wanke an sa an buga an sa an wanke an sa an goge lokacinta ne rigar da kake sawa kana son ta kana jin daɗin ta wata rana kana sa ta da kayi ruku'i sai ka ji fas ta fashe lokacinta ne yayi motar da kake hawa duk yadda kake son ta can gurin ya lalace can gurin ya kudi can gurin kai mai kuskure ma can gurin an walde can gurin an yi kaza dole wata ran ka ga ta gaji to haka kai ma da Allah ya yi ka yau kana yaro dan karami kana jariri kana shedancin da kaga dama ka yi ta kuka lokacin da kaga dama kai kawai dan tsaba shagwaba sayin din kana bukatar taimako shine kai kuka haka duk muka yi ta yi ko meye kawai kake so kuka ne Allah kuma ya sanya wa iyayen basirar da suke iya ganewa wannan kukan da yake yi nono yake so sha wannan kukan da yake yi ruwa yake so sha wannan kukan da yake yi gaskiya cikinsa ne yake ciwo wannan kukan da yake yi ciwon kunne yake yi wallahi duk mata suna ganewa malam amma duk da aka wannan jaririn zai zo zai zo zai zo yana girma yana girma wata nan kana gani sai ga kana ta tsawo sai ga kana da kanne shekarunka ne suke tafiya kana ta yin kanne kannanka suna tawowa kana ƙara gaba kana ƙara gaba kana rage kwanakinka ne kana tafiya kana gajiya kana tafiya kana gajiya kana tafiya kana gajiya har zuwa ajalin da Allah ya ajiye maka kaf sai ka ji an ce Allah ya turo mala'iku su dauke ka dan shekarun da aka ajiye maka sun kare ba ruwan Allah ka yi aure ba ka yi aure ba ka gina gida ba ka gina gida ba ka ci kujera ko ba ka ci kujera ba ka yi gona ko ba ka yi gona ba ka yi mai ba ruwan Allah da wannan lokacin ka in yi shi kenan duk abin da ka sani yana da lokaci yanzu ina zulkarnai ne ina yake yana ta kokarin ya taimaki mutanensa akan wata al'ummar da gashi har yanzu ma bata fito ba yanzu wannan shekara dubu nawa aka yi wannan labarin ya yi katangar ina mutanen da ma ya ce suka ce ya taimaka musu kada ya juje da ma juje kama su ba sa nan amma ni yanzu ni da kai yau gashi nan mun miƙe waya mun miƙe ƙafa mun saki jiki muna rayuwar mu waye ma yake tunanin ya juje ma juje kuɗi kawai na za a samu kuɗi a ji daɗi hawa mota mai tsada a gina gida mai kyau a yi abin da shi ne kawai dame mu wannan duniyar ita ce a and z ɗin Allah ka kiyaye fa idza jaa wa'du rabbi yace ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan yace alƙawarin ubangiji na kullu ma wa'ada Allahu bihi tabaaraka wa ta'ala ibadahu min thawabin wa iqabin haqqan duk abinda Allah ya alƙawari na lokaci ko na lada ko na uquba ko na azaba wallahi gaskiya ne la yatakhallafu wa la yatabaddalu alƙawarin Allah baya sabawa baya canjawa wa'ada Allah la yukhlifu Allahu wa'ada walakinna aktharan nasi la ya'lamun alƙawarin Allah ne Allah baya saba alƙawarinsa kuma da yawa daga cikin mutane ba san haka ba so ya koyi wana wannan kaɗai yana nuna mana sabaruwar tashi alkiyama wannan magana da zulkarnai ne yana tabbatar mana akwai wa'adi akwai tashi alkiyama dole za mu mutu dole za a tashe mu dole za a yi mana hisabi dole za a yi mana lissafi so insha Allah sati mai zuwa za mu shiga wata sai Allah ya daɗa koro mana kisar zulkarnai din da za a tunatar da mu a cikin kisar zulkarnai ne amma bayanin tashin kiyama ne وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا كاجي ونفخ في السور كاجي جهنم كو تدق أكشكين قصة القرنين الله كسام تشكى دي إيماني كساء الجنة شيء مكومر ya Allah idan za ka ɗauki ranmu ka ɗauki ranmu muna musulmi masu imani Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka samu yan aljanna ne subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh